الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعتبر البلد الذي تأتي بوجه شعبان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan kira da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya yi shi da sha biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya hadisi mai lamba ta ɗari biyu da tasa'in biyu za mu tashi hadisi mai lamba ta dari biyu da casa'in da ɗaya mun kuma yi darasin tamanin da shida za mu tashi darasi na tamanin da bakwai a wannan littafi da albarka na hamdadul ahkam as-sughra ta babban malami a kara al-hafiz abdul ghani ibn abdul wasi al-jama'i al-maqdisi rahmatullahi alayhi inda muke biya wannan karatu a wannan masallaci da albarka da an bar gari a yau da su Usman Doba a unguwar Gangan Albarka za mu dora hadisi na ɗari biyu da tisa'in da ɗaya. Muna cikin kitabu Rahani wa Gairi. Littafi ne ne ke magana a kan gina da wani sa a cikin da muka yi bayanin shufa domin gida ba a Rahani wa Gairi hakan ba da shi. za ku ga muni babu kufari mun yi alkuba da a ƙarƙashin wannan mun yi alhiba kuma alhiba din ba mu to shi ne yake cewa da hadisin hali wata tsaruna ba da da ake hadisi na ɗari biyu da tasa'in da ɗaya an jaji bin abdullahi radiyallahu anhuma an karɓo daga jajir ɗan abdullahi allah ya ƙara musu yarda قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة منذ فيها ذلك قال ثبت عليه زيارة وقلت ga kyautar da ake kira umra kyautar ce amma umra ne manuri ban dau ga wanda aka ba wa annabi ya ga tsawa idan ka zo ka ba mutum kyauta kake zauna a cikin nan iya rayuwar ka ku ji an da tabbatar ba da cewa wato ne gidan na ka da ba ba gana miki akan kyauta cewa ya haka ka bare da za ka kasu ko kuma idan ka bare da za ka kwace ka kyauta ko ba ka kyauta ba shi ne da yanin da yake domin umra da gani umar ne rayuwa ana cewa a amurtu dara umra a larabci na ba shi gida ya zauna iya rayuwarsa ai da aka halau wa sunwa muddat umri na ba shi gida ya zauna iya rayuwarsa aka ce yi a jahiliya irin wannan ɗabi'a sai a ba ka gida a ce zauna iya rayuwarsa suna yi to shi ne da ma yake so da musulunci ya zo ya tabbatar da shi da kuma ya zama ruhu da wani bangare to shi ne yake ke kawo ba sai ne wakilan ce a wani lafazin cewa ya yi man amara umra lahu wa li akhihi duk wanda aka yi masa umra aka ba shi kyautar gida eh wato amara umra lahu wanda aka yi masa kyautar gida na zaman rayuwa gare shi wa li akhihi da shi da ‘ya'yansa fa ina halin da shi wariya to ne shi ka ta ga wanda aka ba idan mutum ya tuba ka shirya da kalona kai da iyalinka kai da ‘ya'yanka to ne gidan wato ya tabbata ga wanda aka ba wa zauna kai da ‘ya'yanka la ta je wurin da shi a ɗa annabi ya ce irin wannan ba za ta dawo don wanda ya bayar ba لأنه على الآن وقع فيه المواريث domin ya yi wata da gado ya fada cikin ta a ga ce kai da yayan ka ya fadi wata yaya za ta gaya domin ya ce da yaya zuriya to shi wa qala jabir jabir na abdullahi yake inna ma umra ita umra kyauta ta tsawon rayuwa ce zauna iya rayuwarka allati ajaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya halaka ta shine an wasula ita ce wanda za a ce yi wannan gidan naka ne wani arziki ka kai da ɗanɗan in ka kai wa mutum wani cewa gona za ma ba a wa ake wa umar ko gona ko gida sai ka ga gona na ke ta nomawa kai da ɗanɗan to in ya mutu za ta gada ga gona nan ga gida nan ka zauna kai da ƴaƴanka kai da zuriyarka shi wanda suna zuwa da al'amarin da mai wahalar ta'ani in ka ga wannan gurin ya dawo gurin da ku to in ka faɗi wannan kalmar duniya ce ta kaji ana samun gowa da ana samun da suna malaman hadisi suna gawa sai ka dan ce ya mutu ne ba kowa ba gaba ɗaya ko kuma da ya aure kowa na ta babu kuma ya mutu to wannan da ya baya gurin sai a ce ya gurin sa to shi shi ne abin da ba da yake a wannan yake cewa Yuzeyi an yi kula riya laka wani ake duka ba, amma in za ka ala riya laka ba a ita. Amma idan mutum da ba ka gida yake ka zauna iya tsawon rayuwarka. In ya gaya ma wannan, to idan wannan ta fito fa ina hada ne wanda ta yi da To wanda ya mutu wanda za ta dawo gurin ka idan ne wanda ka ba wa har wani ba da sai ya ɗan da shiga da domin ba ka ci da gida da ‘ya'yansa ba, shi kaɗai kake. Shi za, bai bambancinsa da aruku ba, aruku ba shi ne, ka ce ka zauna wato na ba ka wani gidan ka zauna matuƙar suna rayu. Idan na mutu na ba amma an gargara zuwa a sabon gidan. to a nan abin da ya sa ba a san zama da mutum da ya ta addu'a cikin dare Allah ya san mu bare ko domin ba ka mutu wani wannan ka in ba ka mutu wani wannan ka to sai ne kundiyar da kada sai ke muka kalla duk wanda ya zo ne ka zauna a gidan ko ji muka gani zauna iya rayuwarka to wannan kyauta ce amma tana da yin iya rayuwar ka kun ce da yayan ka iya rayuwar ka kun ce da ka idan ne wanda ya ba ka ya ga ka mutuwa magana na su ya ba wa su gada ne sai rabe ne shi wancan da aka ba kuma ce iya rayuwar ka ba rayuwar ne gidan ba rayuwar ne gidan da yake ba ku ba da na faɗa ɗazu rayuwar wanda aka ba saboda haka aka zo ban gari ya biyar ka goma sai a kira wannan guda da ake duba da ya raba guda da shi wancan gida a yanin gida aka yi sallama sai ran ne mu ya kuma a dawo da magana ko bayan shekara ne kuma a raba wannan shi ne kyauta ta farko ta biyu ka zauna kai ne duriyar wannan ba ba ba ba da zara ka ba da ka mutu gida na ne in ya ba da yake gida na ne wai da gida yake ne ko to kada ba a yi wa bi lam wa ma wa ku ya wuce ne da da ne a wannan ba zai yi rubi da nan kun da yake amsuku alaikum amwala ku rike kiyoyin ku wala tunfidu haka ku ba da na'am ba hana kyauta a nan ne ba wani abinci ne ya hana shi ba sai ce bari ta ruwan da aka fara umra domin duk wanda ya kyauta ta umra bayyana da shi a umra ta tafi ga wanda aka ba hayyar yawon ne yana rayu kuma yana da domin an san yadda da aƙili ne ba shi da aƙili ne sai duk da mun yi magana a kan wannan kalmar da baya wani aƙili ne da shi da zuriya to shi ne wannan kalmar ta uku da annabi ya a rike dukiya shi ne aka ce idan mutum ya zo da kalma mai annabi an zo ana ta rikima ko za a bai da wannan al'adar ba sai ka sai da da zai zo saboda jama'a sun da ne ne ana ta rikima a kan gurin jama'a sai ce to me ne zamu kai duk da shi da irin wannan kalma duk da shi da shi ne zai zauna a wannan kun ga yadda ake shi bai bayan da yake nufi ba to irin wannan fitina ne domin idan ka faɗi wannan kalmar ya zaɓi ƙwararren lauya ko da ba kai iya ba ki a danne ka kai bare ko ya ji ƙwararren lauya ya ji da wannan kalmar da ka faɗa ya ɗauka ya wasu rubutu ya sa wasu kam da baka gane ya kasa a hannu da da ya ce ko ai suna tsani dole ki suna rijistar wasu da suke da za su zo kewo ma kana sa a hannu a kuma ba ya da zaɓi saboda haka kana san da yaki sai su ya yana kallon ka ya san cewa kai ne a ruwa haka domin kalma zai ke jeriya a ba wa layi kai za ka je ke kafar amma ba yake za ka yi shi da za ka yi harkar rubutu da wanda ya abin da ke yi wanda zai yi domin ya san kalmomin da su ba lauyoyi in suka yi da kawai da su ke da yake yi na ne ba da yake yi domin sun san dama da da sun ne a rawa an tafi Yusuf da haka wannan shi ne, to yi za a taba iya salatu da salatu da irin wannan, ko wa mutum ya zo ya kalli ya ce a duk da gina ce, me yasa zai yi ya rika kai, me kai ka ji ba duk da gina ce. Duk da shaguna da ke kaji tana da zuwa da mutane, ga shaguna da ke da kake nufi. ko ya zo zuwa haka ka ce to zo zauna tsawon wata biyu ba muka samu haka yanzu ka fito da kalma zo ka zauna a shekara sai ka kuka ji da gaba na ka fito da bakar amma kawai zo ka zauna baka faɗi iya rayuwa ko kai da ƴaƴanka ba ka ka fitina a nan ne za ka yi rasa cewa ga wanda kake ciki idan ka fi zuwa kan jima da ƴaƴa da kunga ba ku ya yi ni na da wanda da jima wasu ba da gaske cewa waɗanda kawai da zuwa a ba ku da abu da kalli bi a kare a gudu saboda ba ku da sai asali ni ya ku da su a gudu da abu bi domin da an kun lura a ka'idodin da kuke faɗa a baya na kasuwanci ya yi faɗo ta abubuwa cewa la zarara wala zira babu cuta ba cutarwa haka ake saboda haka ko da abin da ke shi za mu kai magana a baya kawai dan kana da yaya biyu da biyu aure zo ka zauna zo ka zauna da wata da wata wata ma yawa shi ayan da kawai biyu wata biyu aure da zo wani yana da shi dukkan nan zai ya aure shi ne ba duk shi na aure shi ne ba kaga akwai matsala saboda haka bai kake da to shi za mu kai wasa ba in baka yi da gaske waje ka mutu ka bar baya da kura kwanan eh shi ne da yana nan baya yana cikin na magana eh to dole haka da Allah zai baka nata shi ba wata hima bai sa na cewa bai yi da hima ya ma za ya yi bayan na mutu haka zai da fadatar ba yawwa to wannan kaga an yi ya cewa shi ne ke to kuma shi ma wato wannan budewa kai ne yake mutuna an bi ko alaikum amwalakum domin har da Allah zai baka na to je dai bai amma zo ka zauna tsawon shekara ɗaya kafin nan ka gama na to ka ba biya wato akwai abubuwan da yawa wasu abubuwan za ku ga abin da yasa shi wa muke faɗa wa musulmi ne da jama'a ta ba da shawara ba a yi isa in ka kalli musulmi ko ko da kake ruwa ka zauna da yawa wani lokacin na kan gaba musamman gurin sarki yola nan ko ba gudu wani lokacin nan zai zauna ko kallo kai da kallon abubuwa ba ta yi yake yi kawai kan dukiya kurkun ga abin da Allah ya yi amma mutane da shi wanda abin da su zai a shekara biyar ana kuma duk inda ka ji an Allah ya yi a alƙur'ani ya gaba musamman hukunci sai ya gaya ba shi masani ne kuma mai hikima domin ya fi ka sanin kai wa ruwa shi da ya ba hukunci ga abin ka ne yake abin da yake so a yi ko ba ya yi duk da gaskata duk da ke gaskata ba abin da yake so domin ya fi ka sanin waye to irin wayan abubuwan da ku shi ne ke ba mu wannan da yake shi ne to kaga a nan wannan da uku ibn hajar ibn da yake ai a cikin littafin da yau da labar shi ka ga abin da ya bawo yake yake kuma a kai da farko shi ne wanda mutum da ya zo shi zauna iya rayuwar ko tsawar rayuwar kaga ya fi da wuri ko kuma ka zauna iya rayuwar ka da ƴaƴanka ko kuma mutum ya zo ne kawai zauna a zo ka zauna a irin wannan duk ga wuri nan ka je ki sai rigima da makota da za ga wuri nan ina da gidaje su ba a gida ka je kana da wannan farma sai ka ce guda uku to a wannan guda uku a ta uku ne yake ita a ta uku wasu ba da wani tafiya aikin da ya kyauta ya riga ya ce zauna su ba su a dawo da ita wasu ka ce aikin su ya yi bai kuɗi ne yake ke da da haka ku tuna ta ji kaga zai iya zuwa ga rai rigima wannan tsarkar bubutoci idan ne kulawa da rai to kaga ka ada duniya abin da ba a duniya ne za mu koya ka kwanye hadisi abu na farko ma da yake al'umma wa rukuba ja'ida ruku ba shi ne wanda muka faɗa fatan mutuwar ne gurin domin ya Allah ta kyautar da mutuwar ta cewa in da mutu na bar ma da da da da da yin ya domin ba ka mutu da ta kai ya domin ta ya ga ba da mutu ya yan da yake da ya da da to ba ka ka fara yawa to yi ba ba a ce a to ina ba magana shi ne to iya rayuwar ko abubuwa lokaci kaza kaza ina abin da musulunci ya ya yake ga mutum ne karara annabi ya ce al'amru rajani yin da ga ta tsawon rayuwa da ya halatta na biyu al'amra wa rukuba kuma ka da hibar tsalli eh da rukuba da umra duk kamar kyauta ce ta mallaka ka mallaka wa kuma kuma da ya ce kai ke gasa da ba eh ba halin da ne kike ba mutum da kwari ba ya da dai yau kamar kace kana da hadu da inda guda da ka da ka bukata har yanzu ana da kafin ka bukata ya ji to idan sai gurin kafin ka bukata duk da cewa ne fallaka maka amma mutuna idan ya dauki wannan kalma irin wannan kalmomin da shara ba domin akwai annabi shi ka samu lauya wanda ya yi lauya ne sai ya daukar ba ya jiya ya ce ai wannan abu yana da ya baki yana da ya bar masa shi ga yayi wannan kayan magana kafin ya fara ai da ka ta annabi an san shi ya san jiya kalma ai an san shi ya kuma yawa zau da aka fi da shi sai ya raba da sauran ko ka a kaucewa ko da abu shi baka ji suna cewa wa wa tsara akira eh ba ka fi kalma da kake yi a cikin ko mutum zai jawo shi amma kai za ka yi domin ka fa kuɗi kake so ka bari sannan na uku sai hajji da umra bi an takuna lahu wa li akhihi ya halatta ya halatta da ke buɗe rona shi da iyalin in ka gaya ko wannan ba kai ba da ba ba ba da eh ka ba ko da dake muke kara ana ta haihuwa shi ne ba ta rasa muke kara dangi da suka dore su da su ba su da na hudu an nan da hudu da hudu da hudu wa milikan ta wanda aka ba wa zai mallaka mallaka duk cikin mallaka da zai karbo da kabi da sunan da komai in sunan gari a kai zai je da zina domin kawar da kama saboda haka zai iya talaka abin da yake da dama amma zai waye ne za su kai na biyar al'amuru da islahi al'amwar annabi ya rike mai da aka gyara dukiya wa zalika yakunu bi ibar al-jami ita kuma gyara dukiya ko kuma ga ta ku yana tabbatuwa ne ta hanyar yin jara'a ita ba za a bi jara'a ba ba za a bi dukiya ba ba za a bi dukiya ba wa ya yakunu bi mukhalafati al-shari'a lalata dukiya yana faruwa ne ta hanyar saba wa jari'a jari'a ta ce ai kaza ta ki to sai dukiya ta lalata na shida bayanin bayanin da umra allati asara hasar an yi bayani umra da jari'a ta tabbatar wa yi aika sirra rajul bi akhar hiya lana eh mutum ya zo kallon shi wannan gurin nasa ne kyauta kenan ko yawwa wannan kana ce ku ce wannan gurin na ba ta kuma annabi ya ce karka yi da ta ba na bakwai a ta'adun min al-qiyya al-muharrama wa tuba'a sunan al-jahiliyya kaga an haramta ya bayi dabaru domin wasu na da dabaru ya fi yin wanda ba ke kalmar kalmar ba zai iya zuwa ya kariya domin kai ka riga ka ba ki musamman ka ba ki aro musamman yadda in maza ba ta kuske a baya saboda an kuma ce ce ko ka zauna a abu daga shi ke shi ba kowa a zo bayan ya mutu a kan duka takardu a gaba ko ta kan da dare ta nuna cewa ya ba shi shi kuma ya dawo je da shi har da kan da yana ta gaya da bakin da cewa wa da ya ba shi gurin ke da kuma ta domin kula ta tafiyar gidan suna da shi a dakinan tsirke gidan shi kuma abin yana sai yana shiga ne zuwa gida na ne me yasa a shari'a aka ce kowa ya gaba wa mutum kar ka sake ya wuce ya tura ka kan garbar da mayar kana gani ya kuma tura wata da mayar kana gani ya gaba ya za ka gane kana da yadda ka gere ce na gani kuma ba yadda ba ta shi za a yi rabu da wasu masu haya suna wasu dabaru haka kawai in ya ba da haya yanzu ne yan zamani abu da suke yi wani abu da na shekarun ba zan mai yi masu ba in mutum ya shekara ɗaya biyu zai tafi wai kawai da kan ba ka zo daga baya ka ce na ko ɗan unguwa wasu ɗauka na kai sai kawai a tashi tafiya ko ba a bukata ka dai dama ta hanyar dabaru ko ya tsara kuɗin da ba ka iya dubu ɗari da hamsin ake yi kawai biya mafi dubu ɗari ka dubu ɗari da kai ne ka ga sauri ka ba ka iya ba ya kai ka za ka ci ba ai komai ya zai da kai da kai da kai da kai da kai da kai da kai da kai da kai da kai da kai kana tarin je bari a dubu ɗari da kai da kai da kai ai ya wanda da wannan cewa ya aidan da shi da kai ko ai irin da zai ya da wani da shi duk wannan illolin kuma masu haya kake gana ba ba wai kafin sun masu ba da haya yake ba ina gaya ma ɗabi'a ne yadda ake yi yawa kar ka ɗauka wani nauyin ba haka ba ne kaji ku ne yana jin tsoro dukkan ya mutu yi mana ko kuma wata ɗabi'a da ke da idan ka zo haka kawai ne ne ne ya tana gidan sai hau da da ya ne ya ha idan da zuwa ko ba gidan idan ya da da zuwa kana alin aka yi ai wallahi gidan nan ne ya ko wani ka da hujja ne zuwa ku gane ku gidan nan ba wannan bane na wannan haka ba zai ji labarin ba ya nan ko ka ga da ai kai domin ya tabbatar ba da cewa sai fito da ya kuwa na da yau to wannan shi ne irin wato da yiwu an gane su yau dole ji dole ne a الحديث الثاني والمسؤول بعد الجاهلية. نعم. حديث نبوي تسعين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كن كيف يا جماعه يا عمر النبي عليه الصلاه والسلام ياتي لا يمنع ان جار جار جاره ان يجد خشبه في جلاله ان لا وقم حقوقه لا يمنع ان جار جاره هذا هو المقصود الروايه ولا الروايه اللي amma ruwayar bukari da musulun cewa sai bayan nan jide hannu na kuma da sarki ya karfafawa kada makwabci ya hana makwabcinsa an ya fi da kan da bakin da ya bar jinjinan aza sai gida ne a kakan da ba wani karatu ba ka ga yanzu dai dai yake da cewa kar ka hana shi jikina ma katanga ko kun zama ba a cewa kai ya yi jikinan katanga ne kowa ta ne to amma tsarin mutum yadda aka ce idan mutum ya zo zai yi kawai ya zo ya zama filin ka kun ga mutum na har yadda wasu unguwar su za ka gani in ka jira da fili a tsakiya an yi gida na yana an yi gida ko yau wato ya halatta da yaro kawai biya duniya ba sai ya yi katangar da ba sai kawai gaba da bayan ji rigima da ko shi ne a kada da gara da lafiya in yi ne zai yi jin gida kanka a za mu zo mu zo ne cikin na wajen ki ne ko na wata abin amma dai a kalle shi kalle shi ga ga annabi ya hada to sai annabi ya wato la yana an jaru jaru an ya driba kada wata biki dai kada makwabci ya hada makwabcinsa jingire na ada shine kataba a wata ruwa ba kun taba wani adawo ba guda ɗaya ba ya zo zai jingira ba a hada to abin da ba da nake faɗa kuma ya kula ruwa ya sana ruwa ya ce ma ni a rabu a rabu a rufe shi ma yana kai wannan hadisi zai ga labari wanda ya zai ga sai wannan ya kalli wannan duk da abu sabo da bai zai kira shi ke wallahi na rantsi da Allah la arbiyan na biha bai a shafi sai na ji wannan kalmar ta kan kai ni ka kudin wa abin da idan ta faɗa sai mun bi ko da ba ba zai fara jina ba wasu ba da suke ya aika faɗa yake daukar nauyi yana nufin cewa annabi da annabi zuwa ya ga waya cikin ganin gawo in a cikin ka ka ku yake yi cikin yana cikin tsora na'am tsari wa yake in a ka ka ku annabi yake da tsora sai mu tsora abu wa ya yi ta da yake wa mu wannan ne za mu koya bari mu mutum za mu koya sai mu ɗauko kalmomin hadisi murahatu wa kokun jar bibiyar haƙƙoƙin makwabci waye makwabci sai ne walau ni da hakuri zarar ne ko da kai za ka faru ka yi hakuri na farko dai abin da ake so idan zai yi ya tambaye ka sai kuma ne kan je ka karɓa ne shi ne abu na farko sannan na biyu waye makwabci makwabci wasu da ke duwan da ka tattaka take a cikin ta shi ne makwabci wasu da ke a makwabci ya fi ƙarfi duk wanda ya an gane isama ba da zai ji ba yana yi to makwabci ko wanda an kira Allah ba za su yi ba zai ji makwabci hakan da zai ne ba wanda auzani suka ce makwabci shi ne gida arba'in gaba gida arba'in baya gida arba'in dama gida arba'in hagu gida ɗari da suke kai ba wannan ba akwai malamin da suka ce makwabci duk wanda yake da wani abu ne ba ko ne kawai dan zama ba ko dan zama dalilin da kuma shi ne da illan ne zai murada su wallahi na fi qulubihim marad wal murjiduna fi madinati yake la nukriyannaka fi thumma la yujawunaka fiha wannan kalmar la yujawunaka fiha illa bi dalilin wanda yake da wani zauri ko kuma sau da haka wannan jikin da mawaki ya zo to amma dai ka ga mamaci ne ne ka sai na zai ji da Allah wanda ke cikin ga wanda ne ke dogara ya dora kai kai ya mutuwa a cikin yake ya fitowa da shi ake wanda yake makwabci wanda ko wani abu ake a gidanka suna ji to ba daidai ba ne ka hana shi yin gini haka magabata ke cewa sun gini da ana yi yanzu kan kuma yadda aka faɗa biyu yawanci kowa mai kan gaske yake gudun fitina kowa ya zo zai gada eh duka kuma za ku dama wajen da yake da koniya don ku ke da juna shi da aka faɗi wannan kaga ya ga da kuma da yake da awon jira wanda ta mu yi bayan ne hakokin jira taimakon makwabta da ne kauka ga musu yana da yake haƙƙin makwabta annabi alaihi salatu wasallam jira ma dalil jibril yi ne da hatta ga nan Allah ya kai wa dai jibril da kuje ne ya kai a kan makwabci ne ne tsammani makwabci zai gaji makwabci ya mutu wannan ne da zai lokacin da aka yi kokowa tsakanin mutanen muhajirun da Allah ai za ku ba har gado suke har gado isan muhajirun da suke kaddalan gari zai gari saboda wannan kokowa da Allah ya hada da makwabtaka ta gani sai da aya ta kauka ma Allah ya wani cikin suratul anfal wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah ita tawili wannan amma da makwabci yana gadar makwabci dan uwa yana gadar dan uwa wannan aboki yana gadar aboki wani kullum da an nama wani ya nima da rakar wani da ya rakar kalamu wannan shi akadan ko akadan almani ba a ji wani ribo saboda haka makwabtaka wani al'amari ne mai girma a gurin Allah kuma ka ga makwabtaka kamar yadda yau tun da ya ce da yanzu abudullah wa la tushriku به خيرا وبدوان اليه احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الذي والصاحب بالجنه هنا وعلى ذلك كتب التجارب اقول لها انت ايه وقدمت اقول لي دي او دي بهذه المسلمين والدين مسلمين dan uwan ka da shi kuma ga shi da gidanka hakki uku ne hakkin musulunci hakkin da uwan ka hakkin islam hakkin uwa وحق الزواج guda uku ne wanda kuma musulmi ne amma ba da uwa ne su ba ke yi hakkin musulunci da hakkin makwabtaka sai kuma wanda ba musulmi ba kwata kwata shi kuma hakkin makwabtaka duk da ba musulmi ne da kewaye da da hakkin a ba shi hakkin da na makwabtaka to kun da abin da ya ce na uku تقديم حق الجري على حق النفس في كل شيء gabatar da haƙƙin shari'a a kan wato rabar a kan zarar a komai kar a biyu in zarar yau ba ka zo wani yanzu na ba to amma tun da jara'a ta ce kar a hana shi to ka kyale shi na wuzar taslimu ne a kan shari'a hadis wa in kari haƙƙin nan sallama wa hukuncin jara'a ko tare baya na biyar adam wani ijari yin wajen da kake baki a nan aiki kada ka hana makwabci ya tsora ma wato azara a cikin katangar karka hana shi ne a nan malamin ke cewa halin ko da ke wani tsara lau ku tafi ku da ainihin ita da yi kun ga abubuwa yana ya faɗa a cikin tajirbar da cewa duk da yin ne bari ya faɗa كتابة بل هو عني ولو آية نوع قوي جواب المثال على من ترك أمرا شرعيا بما يناسب المقام يا هلكا أي إنسان يقول يقول الأمر من الجراحة لوكة دور أبي داني وأبي لا يجوز تأثير البيان على وقت الحاجة a yanzu da wata kai bayan da wata kaɗa ne ke bayan nan ba ka yi a lokacin da ake bukatar na goma na tara da harimu oke na takwas da ikamun turbe da ala misali sai da wuta aka wata yi sa na tara da harimu a biyar da biyar haramci musguna wa kunyar da makwabci wata jawo da wuri da sauka ba wa ihsani ilayhi da yake ihsani makwabta na da mutum da yake to ya kai kauyen ya je kan gudu ya ce wani kayan ji a kawai da yake wa sun suke tsara wa su a kai makwabta kawai ba a ruwan da kuna da halin ba ku da a'a makwabta ka kawai yake kan gudu har yanzu akwai masu har yanzu ya je ya yi ni tafiya ya dawo daga tafiya da ya zo da wani abu dan ba ko ba ko abu sai a raba a raba ko mako ko ba duka ba abu da dama kan jikin sa sun ji a gani wannan sa'adu ne masu kyau da yanzu mun yi waye wani ma don ba da a gani shi da ba a yi da area ya ware kan jikin in bayan da an zo an tsoro mutane a cikin gurbi a gona an tafi da su ko kuma a kawo su cikin jama'a ko ai annabi ya yi jama'a rahama ai rahama to da a ba dai shi ne ka to amma kada ka tafi da niyya ka adalci yau wannan shi ne ba a amma guri a tsaraidar guri da yau wanda za ka samu nutsuwa ai ba laifi ba ne shi ne shi gaba ne amma da niyyar kana kamar mutane wannan ba laifi ba ne shi ne ba ba ne yake man kawar na azima ya abi waya akwai matsayi babba da abu waya a haifi da lokacin da ya bayyana gaskiya wa ahyatu nasil majhura ne rayar da sunan da aka kaura cewa a irin nan ya cewa ban san da irin islami sunan da haka ba wanda ya kiro ko wanda aka bar da yana da iya yi fada shi ne manzon nan na karshe ya kira haka na adalin su wannan umarni zai ya dauka wajen yan da yi halin hadisi gaba ɗaya su ta bayan cewa annabi ya wajabta wa wanda aka nemi alfarma ta makwabtaka kar ya yi idan ya hana ko ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam ne da yake banda wannan kallon zahirin hadisi dalili kuma banda ba su jumhur ba akai imam ahmad imam shafi'i imam abu hanifa da akai imam malik ne kawai baya yana gurin mutane amma gurin imam malik wato duk wanda ya ne ba ji gidan katanga wajibi ne ga ɗalibi in dai aka biye ka wajibi ne ga ɗalibi sai dai idan ka ga ka tutu je ka fito da abin tutarwa sai dai a yi kaza ne na yi da a yi kuɗi amma ka yi kaza saboda ka ga kai kaza ni kuma na tutu sai a gaya ba ko ya zo da jinginan da zai ƙaƙi wata kan gari ga da za ta danne yana kwanan ba sai ba illa ruwa ya zo da gida sai a gaya masa yawwa to kun ji dalilin shugabu da aro da hadisi saboda annabi ya fito da hadisin karara sai kuma hukunci ne zo hukuncin da ya gaba shi ma ra'ayin su sai na ruwan zamanin da wata rana tsakanin an zama da yawa tsakanin tsakanin tsakanin muhammadu bin muslim da abdullah shi bahar irin abin da ne fili number one two three ba da anan ba ya mallaki fili number one duk mai fili yana so daga two ma na da kusa da shi to sai zan so wato gonar da number one ce number two kuma da Muhammad bin Maslama sannan kuma sai ya mallaki number three kaga an da kun ka ji a tsakiya duk guda biyu na da irin wannan da ya zo ya zo ya ji malamarma cewa ya haɗe kai ka koma ya da shi ya haɗe shi ɗaya za ka fito ko gini da ya wace ya na haɗi kai wanda ya bai wanda ya misali ni jirgi bai jirgi to da haka je ya samu Muhammad bin Muslim ya ce da Allah zan janyi ruwa gona da amma ka ga ya fita taka dole ya fita nan ko Muhammad bin Muslim ya ce da ya ko za ka samu ruwa yace shi ne da ba za a wuce da kawai sai za a wuce da fata ta kofar gidan to sai da ba ya fata an ba ta wuce nan ba yake shi ba za a wuce ba a ga haka yake da shi bawan Allah in ma so ba za ka amfana da ruwan da ke yi domin ka kuka so gona dawa sai ya tsaya a can shi ne gaba sai kai kara gurin sai gaba yace ya ji da mu'minin gaji gaji Muhammad bin Abdullah ba ga matsalar da ta faru tsakanin ne ke kirayo haka kirayo ga abin da ɗan uwan ke yi ne kana yake yi da zai wuce ne da gona ba ya tafi inda zai zo da ruwan da ya sai na wa ya ne sai an biyo da gora mu farka mu an kai ruwan ta gona duk abin da ba ya biyo ya kace yake kai da muka yi ka janyo ruwa yake kai kuma sai an dawo ko a kan jikin kai yake in ka kama ta kan jikin ka domin ai ba ka abin da abin wa ya yi ba jikin da su cewa la'amuran da jabai na hakiku ba wani yake ko ta kan jikin ka ta kama a biyo da wannan ruwan ta kan yamu ke kuma ya haka ya hawa wani yake dace sannan bayan wannan an kuma samun sabani tsakanin wani mutumin madina da Abdulrahman bin Auf shi ma akan wannan Abdulrahman bin Auf wannan mutum Madina ya yi kaza kaza a kan lambu alamu ne shi ma sai da Umar ya hukunci da Abdulrahman Abdulrahman bin Auf ya ce da ijali to kun ga wannan hukuncin hukunci ne da yake nuna sai da Umar ba yana kan jahilin hadisi ko cewa la yanka an da jaru jaru kada wato makwabci ya haka makwabcinsa to da ne ba ba ya dogara da ne dogara ya dogara da hadisin la yakunu malu bi muslimin illa bi ibatin min nafsi baya halatta ka ci dukiyar mutum musulmi jin daɗin ran shi wannan shi ne dalilin saboda haka tun da baya so bai kamata a to amma kuma ya mutu za a za a gabatar na cewa duk wanda shi ne yawo ruwan ba aiki zuwa zuwa yau ka gani to shi ne shi ne shi kuma da zai malikiya na eh wani ba da su ce wai jamfi ne aljabu bai da ɗalibai na aula ne da jamfi shi ne kawai wajen da a haka ma zai iya yiwa da aure abubuwan suna zuwa da yawa wato ya zanto ya kuya ana kalma amma ya ga hadisi alhadisin sa'ad da wani suna ba da milafe hadisi na ɗari biyar da ɗari da uku an aisha rabbi allahu anha an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ce man zalama ana fili bayan duk wanda ya gani shi da shi ne daidai shi ne ɗaya a cikin aiki ne wannan ku ko dani daya duk wanda ya yi shi da ne dani daya min al-ardi afibi to wai ko in da bai arabi annabi ya da dan da ya bari kam asiri da wata da dan da ya ba tsora ba ran da ku ga shi da ba wa tasdiqu bi ma ba da gaskiya annabi shi abu da ya ba da labarin kwakwalwar ka ba za ta hararo ya za a nan da to ko kan da abin da aka ce a nan da a yi ramu shi zai ɗauka. Duk da aka ce yanzu za a nan da ka sai guda ba wallahi za a nan a tura wa Idan idan mutum yana so ya gane illa cin guri da aka kira na alkiyama kuma duk ɗayan ka ko ya yanka ɗari ba wani ne ba ba ba ba ba da ya kawai ba ba wani mutum ya ka domin alkiyama kana so ka gane ba a taimakon kowa in ya ɗauko baya ka gwada yin tafiya wani gari don ka je tafiya ka ce ba kilo yanzu ba ce shi ba a ce ka dace ka je ka ga yadda ake zuwa idan ka zo suka auna suka ga cewa ya wuce jirgin da biyar sun ya tafi da lafiya za su koma da kankan sai ka je ka yi haka za a yi da su ita ga mutane suna shiga ɗan tafi za a wani ya za riga goma a cikinsa saboda kayan su yawa sun fi kawai ya koma ga ɗan ta ga ɗan ta kowa na kan shi
ba wanda ya ga wani Allah ke makamu ne ya ba a karɓar baya kowa ya lafi to wannan da ya ba wani ne ke ke ke ke ke mun kaza ai ba an gwar ke mun ba wanne ka daga Yanzu da haka kun yau a zuwa ba mutum ne zai zai zai ai da iya nan da zai karo ta ku daya wallahi da ya ta kira. Na'am. Ya ku yi kuma da karwa ko abin da mutanen da ke yi suke fito waje ya zo ba wallahi ka ne. Na'am. A cikin jini da ba ka zo ba. Allah ba ba ku zo kuna da inna kullu biya. Yawa na san wannan matsalar da yawa guda ne.
Iza da sai ka kullum biya. Mafi yawan suna da ɗari abu. Sai mutum kawai da iya filin ka wanda aka yi ke shi ne nana. Kawai sai ka hau kwabe yi yau kwabe abu. Ai kuma da wanda shi ne ne ka ga haƙƙin kan haƙƙi ne. Yadda ba ba wanda ya ce wuce da mota. Da saboda haka annabi ya faɗa. Wanda kuna kallo saboda girman wato da ake kiransa abin da sun sa akwai yadda yake ganin girman kirki ta jira cewa ma da wata rana ta yi mai jiran kirki ya ci mata iyaka ta kaɗan har yi wani hadisi a cikin lori ya zo ce ni kike ce ka na ci da ke kai da shi ne domin ƙarya ne Allah ya makar da kuma filin da yake tuhuma ta a kanta Allah ya bayyana wa duniya cewa ban zalunci ne har addu'a ta ƙarshe cewa Allah ba da hukun sarki wato ya sa ya zama sanadiyar aka yi ruwan sama na farko da bakai domin mu dawo da awa ta arzina biyu ba na biyu aka wani ruwan sama ya kore shi a kan yin shiga da kurku yadda aka ba bi ta kama ta kuma sai ɗaya ba ta fito wata nan ta yi hanyar da ta yi da abin da ba a shi ne abin da wani ke kawo wa cewa duk wanda ka gani a duniya kawai kasa da ne ke kare kowa to wannan shi ne illa sai ya ko magana gado da ake yi a ce ba ya albarka ba a jiki ba ne gado yana albarka abin da yake yana ji albarka kawai shi ne ka ci biyar ko da shaku ɗaya kai ka bai ba kai a jiki da kanka ci biyar wannan shi yake gani wa duk dukiya da lalai muna jira da wani cikin malaman mu kwanan nan akan irin wannan matsalar yake cewa akwai wanda ya gani miliyan ɗari uku uku aka raba yake na rasuwa da Allah yanzu idan zan ba ki dubu goma sai awa uku a koma gida babu ta ƙari kake yi zai da yi amma su ya gado arziki da wannan ina cin sos da ake yin arziki na gado ana yi shi za ka ce kai gina layirar ka da kanka yawwa domin ka mutu kamar mutu ko miliyan ɗari kamar ba lada a ce wani wani ya bar miliyan ɗari shi ba lada wannan ka kira lahira ka da kanka ya inda da kowa kusan da yawwa ba ruwan da kai kai bane kai zuwa kai ka zai wanda ya zuwa mai wato ba ni na karfi mun karatu a nan kai ba ruwan da in ji kan gida kai ya a shi da Allah shi da ya haka babu da kan ne sai a kura a yi mutum lafiya yawwa ko a yi shi ne kawai domin lafiya ta gaskira ko a yi jakura ko a yi mutum lafiya irin labarin mutum nan da ake sai a yi da ta gargajiya za ka fi babu lokacin da kuka babu da yake magana a cikin wani wata fataha ne babu da yake magana a kan lokaci shine tsuntuwa eh shi ne karshen babu su babu da yau shi za a yi aiki na kana daga ma'u za ku yau za mu yi domin zo karshen babu ka gani kitabul kuruya ya kare ga ya sallah ne mubaraka ta wuce ta kitabul wasaya da kuma gari da zuciya. Gudete alaƙi turari wata sa'un ba da fiyatai, hadisi na ɗari biyu da tasa'in da hudu. An zai shi da kari da zuwa hanyar rabiyar lawa an An karɓo daga zai da ɗan kari addu'a ne Allah ya ƙara masa ya yi. An san zai shi da kari addu'a. Shi ne a kusan maka yake tutar mutanen domin ka wato kabilar Suhaila. Shi ne yake tutar. sannan ya rasu a shekara ta sittin da bakwai ko da takwas bayan hijira yana da shekara ta wani da biyar mun yi a wannan cin da gaggama ta a baya yake tsira rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an tambayi mai gida ga Allah Allah ta bada gari waye ya tambaya a wata hadisin wata al-imam wani gani ne na ubangiji haka shi da amfani da jarobi kenan sarori shi da na duba ba ga mu waye ba amma shi wannan littafin shi ya kawo sunan da haru wani abu ba su da suwaye ne aljihu shi ne ya kamba ya wa annabi kamba cewa an nuna kace zahabi wa walwal cewa dai wani mutum wanda ya ne shi gwal ko azaba fa qala ya annabi ya ce eh ne ka ni fa da kai in zuwa kun san ku da kaki ake zuba kuɗi a gaba da shi ka in ji da ka to sai annabi yake ka gane sai ka a haɓa ɗauri abin da aka ɗaure ka ta da ka gane da yake wa ibada ha da jirga mu da yake ita ka ita kan da ka san wata kada ce dan karka je ta ajiye a cikin naka ka tsuya sai ba ka da cikin naka zo da ka kiyaye wannan madaurin da zakar annabi yake da ke shi ne a yau kamar da ma'a sallu a cikin wani yare da suka yare da zaka a hanya kaza irin wata ma ba za ka farka shi ba iya wannan ya zo sai kuma a yi wata biyu da za su tabbatar da nan kun ma a rika haka annabi yake sannan ka yi jiye shekara ɗaya kwana ɗari ko da cikin zafi kana cibiya fa in lam yuhari fasarkika idan ba a samu da yake ba har tsawon wannan lokaci kana ta neman mai wannan abin har ba a samu da yake ba har tsawon wannan lokaci to fasarkika da amfani da ita kawai wanda kuma bi a kan shiga amma ya zama ajiya ne shi kuma ajiya da zama kamar matsayin ajiya take a hannunka fa in ja a ɗari wa yau min dari idan aka samu mai neman wannan da kare su duk tsawon lokaci bayan shekara ɗaya ta an ce ka yi amfani da sai bayan shekara biyu wani lokaci da Allah ya taɓa yadda da aka ce ai wani ne ba za ka ce ai ta shekara wani ka yi domin ba shi ta ci ba shi ko in da ra'a goma ya ba aka ba wani ne ka ci amma idan ya dawo wani ka yi shi ne yau ba kuma da shi tsawon shekaru in ya dawo ya ce ai na sani ana hira hira ta ɓalle bayan shekara goma ka ci ayyar da ai a wani to za ka biya sai dai ya ci shugaba goma ko ka ci a ai na yi sadaka ne idan idan zo bayan shekara ne yana zuwa kayan da ka ci ai ka yi sadaka zai ce to Allah ya baka ladan ka biya da kai eh domin ki da biya bai zama da abalu da biya kai Allah ya baka ladan ni kuma kuɗi na baka ba sai ka ba shi ko ai abuwan da zai zo shi ba wanda sadaka da kai zaki ne ba eh fa idan an yi wayo min da dai fa addi hadi ne ka biya shi abin wa ta'ala wa amma alladhi shi ko ban da ne to yayin da ya rasu Allah to rakubin da ya kaga ba fa kana sai annabi ya ce ma da kawala ne ruwan ka da rakun rakun kuma ne ya dade da shi da'a wa ala rakun fa inna ma'aha ridaaha domin duk inda wasan yake yawo yana yawo ne da takalmin da shine gobe da ba wani abu da zai mai illa da ya ta kaza ayoyi ba da kuma wace ka'a kuma yana yawo da gorarsa ruwa a rubinan hanyar ba wanda ya kai rakumi biyu da shan ruwa zai iya shan ruwa na wata shida a wata shida shi ta na da mafi yawancin yaki a fita jiya ne a yakin da mu kama aiki da rasa zuciya saboda ba ruwa za a farka cikin sa a ga cikin zabuwa don da akwai ruwa shi za a ɗauka ya gani yana da nan bayyana to kaga tun da yana da wannan ai zai rayu ko zai rayu akwai ruwa da ke ne ba shi ma yace ba ya tsara ne sai an da yake garibin ba yana gangara ya nemo ruwa da kansa ya gangara ruwa wata kudu ta jara kuma duk yake da zan ba ruwan da ta gudu wata gudu wata kaya ba kaya yana hatta ya ji da haramu da kare da hasne gidan uban gidan maman da kira kun da yi da da abun da duk tsawon dadewa in ya ga abun da zai tafi ba da zarfin duwara kun wata da ruwa ne shafi da ya kura wa uku wani da ke da ya rufe da lafi akuya ba a wani ne da ba kai shi ne wato garaba da yake ne ba fa kare da yake ko kuma ko wannan ka iya ɗauka na'am in ka kama ce jama'a yanzu kai tsarawo ba wanda ake yi ba yawa to dai ne ba ita ba ita ma yi talaka domin ta kuya ta kai aure a kika ko ta dan uwanka aure jini ko ta kura ai ba ake yi kenan aje saboda haka kura ba cikin jama'a take rayuwa ba in ka ga kinkiya a daji ko a kuya ko zakka ba kuma ka kama ba to dan da ne yawa to ji da abin da annabi ya shi ne ba da suke cewa yadda lokaci ya yi suke cewa abubuwa uku ake kallo na farko hannu kaɗa ke fara ta tsarsa sun zuwa kai ke yake na farko in yi mun ta biyu akwai kasan da ba a kallon ka sai mun ta biyu shine abin da ba shi da wani wani wani yanzu mun ta biyu sau shi ne ga naira hamsin a kasa naira hamsin wa yake ke kije da shekara dauki kawai sun zo da biyu wata kasa yawwa abin da yake za mu haɗa mai shi ba an yi kino da duka shi kawai dai bayan zagi da garin yana fita ko yake naira hamsin ko naira ɗari bayan ya tafi fita ko ya tafi unguwar sun yi kila zai dawo a kanka to shi ne sai mai jaje wai shi ɗaya ba shi ba ne eh za a dawo balle kira wa waya shi da mutum ne ko da mutum ne to je ko mutum yana diba to sai ga da ni guda da ko ni sai ke balle shi ya ji fara da ai ko ko da da ru da da ko da ni ba ka yake ba dan na jin tsoron ko da sadaka ba ne na dauka haka ne domin shi ba ya fi sadaka to irin wannan an gane ko wani da abu da ya biyo bai sani da yin jira ne ba da aka ka ga ɗaya aka ka ɗauka shi dole za su so da haka abin da hankali ba zai dawo kanta ba dan an ce shi wannan ba da jiya amma da abin da ka san bai wannan abin da zai wuce wani wani da kai jiya nera nera dari kita dah jiya iya wannan da da da ba za su rage ba yana sun da kai to yawa dole ne a kai ne ko ba ne kowa sannan dai ke cikin lai sun cikin kitabu wani ajiyar da cikin na ulama ne a duniya abin da bai halatta kuma a shawo ne da abin da zai kara kanka daga abokin gaba kamar masu ya naka da injiniya shi ya ba zai kare kanta bane ko a dani ni ta ka ka din tota ita ma tun da a dani ko to da abu da ke yi ba wa kanta kariya ba mu duwa na uku man wata da baya la yadda wa alaihi nafsuhu akabahu bi nafsi da yake duwa da yake ji duniya kuma kaga shi da ya ba ta kare kanta sai dauka da niyyar cewa wato zai ba ka kariya amma da sharadi na farko wujubu ta'rifu wa sanatan kamila in ka tsanta abu mai daraja to da niyyar cewa za ka yi cikin giya shekara guda shi ne mutum zai rika zuwa kamar yadda sai akwai kuɗi a gidan shi sai ya sa a fi yin tsawaya cewa duk wanda ya san yayi da wani abu ya zo ya same ni sai ya yi da nan ba wai da komai ne a yi kai kai sai ka je kara kara yi in ba a je kara ba to ka ta ba sai an je kara ran da ya dawo ko saura kwana ɗaya kwana ɗari biyu da hamsin da tara sai ga gida wani ya zo da sau kayan da kawai kuma in ya ga dama ko su ne jan wani ba sau kai dai gaba da ya ga kuma yau ne da ya to sai ne jawabu in ba ku ha ba da sana wa ta kuna sisima wa ya ta zai ya era ja'a kaji ba sai ce idan ka yi amfani da abin bayan ke sama to wajibi ne idan mai ke dawo ɗalibin da ya kai ko bayan ke kawo yau da yake na gani ya tabbata na gani za ka biya ni abin don ka yi sadaka ladan kai za a wa wujubu a da ya ila zai da in ja wa ruba da da shi adam ta aruke ni da Allah ke yi da kauniya mutabiyya da kuɗi ba za a je a kama ka tattara kuma saboda zai iya amfani da kai na bakwai jawabi in shi ba ta zalar gana amma ya halatta a tsinto fatattiyar akuya ko jijiya idan ku ba islafa to alaji ai ana jin tsoron fatanta da kuma halaka sakamakon barin na takwas a zalar la ya gudu milku zai ya yi dalali abin da ya kasa yana nan a mallakar wanda yake mallakar ka duk da ta baka dai eh tana nan a gurin sani da kawai هي أبيات نجا جواب قول رب المال يا أتأتي رب المال ورب المال قول لي من يجي وانا أتينا رب المال وأبجد وأبجد ko mota ko dabbobi ko wani abu ko gida sai rabbul bayt ko rabbul manzil ai kaga malaman fiqh ma suna faɗa وفي ما ويقاس على كل ما ذكر من الاشياء بما يجاريها في القوه لا أقدر دون الذي لا أقدر ذي كما درا كوني وجن أرضي وجن سكلا لو لا توا كبر مجوا هو هلاك جزاء أبدي مجوا كذا كذا أبورا أبو حنيفة bayan an shekara masu a gurin ka bayanan da kai amfani da abin da kai shekara kana ne kana tafiya wani ne ka ba ka gire a gurin abuwan ba amma a sauran malaman jibo kuma malik ya bi ya ba kira ba suka ce ya yi kai amfani yanzu wai ya tiya ai ba wanda ai sai abin da ake idan ya shekara bayan ya shekara ya zama naka a wannan lokacin duk da mallakar ka ke ya dawo ko kun da zaka bari ko yawa ba wai haƙƙi bane na cewa a lokacin an mallaka ba shari'a ta mallaka ba wai haƙƙi bane kamar na wanda a cikin da wani ya bar kuɗin kuɗin kone ban su ya dawo ai kuɗin da aka ke juyawa kai ne wanda kake so ka biya shi saboda haka kuɗin da zaka bari duka ba na? a wannan ba ta juwa ba ta ɗaukar kayan wani da yi kai da ta gani kai da ta gani in ta gada ba ta rabu da samu zauki sai ka je domin wata kila mai gawa mai cike da gawo da hanyar kai kuma wucewa za sai ka sauke da wuri da ke da Allah wannan hanyar inda yake dawo maka akwai da goba a unguwar ne a haramai a haramin ba a unguwa ko mu biyar ne guda su ga zuwa ruwan gari ba a unguwa eh ba ruwan gari a kowace suna na aiki kenan su ɗauka akwai gurin iyaye a nan saboda haka ba ruwanka annabi ya hana da riyar da riyar dubu in ka gari tsallake ilahi Allah za su yi ba za ka haka ya ce mara bai Allah ma da wani ai ya zama wajibi ka yi wannan dole ba ka sa wa cewa an san kayan a haraji ba lokaci ba san da shi ne na sai ba sai ba yawwa ka ji wani mutum mutum ne ya kasa sai ba da ba a taimaka mun ba da abu ai a gurin da biyu ai da yau sai da wuce ne da abin da biyu ba ba shi ke ba dawowa ne ai zai dawo abin da ya tafi na tafi ai ta kun da yi na'am na iya harafai ne duk gurin da an yi baki din a matsayin harafi a yankin jini yau amma duk da riyal ba da zuwa ke amma duk gurin da hukumar saudiya ta yi ke a kan cewa nan harafi ne zuwa harafin da ya ke zuwa a kitabu da hajji za ku iya tunawa ai ai an yi kan kai da wani abu akan wannan matsala yau alayya ta kai fidiya eh a ai da ma ku yanzu da ke kin da kake ce maka wani ya gani da sauki ka ce maka wani kuma abin da za a so da ba mu shi da kisa yake ranar da kamar da ake yi a eh su ba sai bayan suna da hukuma wanda da yake ya ji ya ga cewa kaza din da ya fata za a yi da za a yi an kawo shi kuma idan ba a kawo ba kuna za ku zo maka waya da za an gaji da rashin nemo ba to ba duk inda kake musamman an tsauran barka da ba ku bidan sun ba ku in da laka on dai ma ko da sun bidan da eh haƙi da kake da rashin kawo ba Najeriya ba ne kana da abin Alaikun. Na'am. kayan marmari su yi kamar su ba lemo a yaba sai faɗi yunwa ya je ɗauka a gurfa da biyarwa a wannan ayakin ya da bari cewa wato bayan mutum ne ya zira udara a ƙauyen gari sun garta da ya akulu فيأخذ منه خير أو إنسان أو بني إلا كانت له به صدقة ba wanda zai ci ko wani abu na kayan marmari dan adam ya ci ko tsuntsu ko dabba ba su ci Allah ya rubuta ma lada ai wannan al'ada ai tana da zaurin ciki wanda za ka dan abu da dai za ka kika ta ko inda kake yin saba za ka wuce dan ba shi sai da za ka ta za a ba ka ko abin da ba a so ka shiga da kudin gona ka ke go wannan ta gaba da ke da ba shi ne ba a bukata shi kanka da kilo da kuka ce daya ne yanzu mutum ya ga buhu guda zai ji ya fita buhu guda zai ji ya fita ya bari ya ɗauka ya shi ne amma guda ɗaya ne uku wani ya yi ba bukatar wani shiga ya biya ba bukata kuma mutum ba zai je wucewa ta gurin mai ba mai abu da ke da Allah ba zai ɗauke ya ce wannan ba ne ba na gona ba ne tafiyarwa ne duk da yake tunda har aka ba ka abin da yake gidan ba ai duk bangaren guda ɗaya ne ko sani ko ba sani ba ba ran ba ko bai ji ya ce wanda ya tunda Allah ya yi shi da ka guda ɗaya ne in ka ta abu ka ɗiba shi ne kai harba amma guda ɗaya ne ba da tsirowa ba kai ka wuce abin da ya fito da ka karanta Annabi Allah ya tsare shi na na kabar ne sai kabar ne kabar ne eh eh ai irin wannan baka da abubuwan da muke faɗa ne in ta ce ta ce ai irin wannan da zaki yanzu za ka ce ka mun kire da guda yawwa amma wani abu da yanzu kina zo ki ya zo da babu ki je wurin gake kin ka ba ba ki da rabi sai ka kira ki je ki shekara guda zuwa ki da ka je gida a zuwa ta ku da Aku guda mani, aku kan da yi, a ajiye ka, a ɓarin wata ake magana. Amma wuru guda a san faɗowa ne, sai ka kai raha ko kuma kuri domin wani mutane لا دائما في الله أبا جلنا أول ما نقول هذا يجي الله يبارك لنا إن شاء الله وحده mulki karatun mu na mulki karatun asabar lahadi kenan da talata yanzu wanda ya rage mana karatun litinin da laraba insha Allah ta'ala muna yin sabon lissafi da muke a gida ranar litinin insha Allah muna da kwala da wasu gani da ara mana rayuwa ya sa za mu gwamnan lokaci na ramadan ya sa mu shi waɗanda za su shiga da cikakkiya Allah ya sa mu shi waɗanda za su shiga a wannan lokaci ne da da abin da muke yin tsoro da yin rayuwa da wannan da ya ta rayuwa na da yayi ana ta magana kai ne to ka ba su amma ba da shi ne ko muna yin da mun da mun ba shi da ke da su to ha lokacin da ke da kowa da ke da ku har dai ne yanzu kuma wala wala biyu da mun da duk su da ba a cikin da wani abu amma shi ne ke da ka wani ne mai ya albarka ake yi ma a cikin kawo abu duka kayan da suke abin da kai da yin sun sauka kuma suna da sauka alhamdulillah a kan za mu tafi har kayan awon da ya kawo ba amma a cikin wani kawo yana da aiki ya kamata annabi ya ce rani mallahu hatta jidaba san hakan jidaba san hanjiriya Allah ya ji kan mutumin da yake sauƙaƙa wa mutane yayin shi da kuma yayin shi ya kamata lallai a duka mutum lura albarka ita ba yawa ba kwali ne ake zo ba kun in kai wa da kila muke ta samun labarai wanda yawa daga cikin matasa da muke karatu da nan da waɗanda suke ɗaukar shawarwari zai ga wani ya yi ajiyar ma kun ji shekara yana samun ci gaba saboda suna bin shawarwari mutum yana fitar da wato zakar da ajiyar dubu hamsin da zaka ga yana fitar da dubu ɗari wannan ci gaba ya koma dubu ɗari alama Allah ya shiga abin da ke sau da aka aike mu wannan Allah ya sa mu albarka ka mutu cikin jira da yake muna roƙon Allah wa rabbi da yake jira Allah ya dawo da wani Allah ya sa mu dogari a cikin matsalolin mu ba ya ne ko ni bane kada na'am yawa kuna kallo ne ne cikin mu dan ba gona ne yake jira kula ko gura ko gure dan ko mu ne yake jira da aka yi fara da lura azumin da yadda shi mu mutane su samu sauki a yi shi annashuwa muna da fara da wani dangi Allah ta hore kowa da yake da shi da wani ya san sai da kai wani muna da fara da shi ne da wani ko ko Allah ya yi wa mu ni mara kana da gida da shi Allah ya warka da shi da lafiya da shi da lafiya akwai ne da kan da yi da bawo ya da da Allah ya warka da dan ko ko ko ko ga ni ai kan ke yi ko kan yi da ai Allah shi ya san da ko ta da ne ne wala ne ta da wani da wani da wani ko ko wani ne ne wata da ke ne wanda za a لأي اللهم وعلى